الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وزيار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتعرفي بنظرة تاتي لنا بالزفر yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau sha takwas ga watan ramadan hijirar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tana alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da talatin ga watan april a 2021 za mu ɗaura daga inda muka tsaya cikin tafsirin alkur'ani a yanzu muna cikin suratul ankabuti karkashin faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wala in sa'altahum man nazzala min as-sama'i ma'an fa ahya bi al-ardh min ba'di mawtiha la yaqulunna Allah qul alhamdulillah bal aktharuhum la yaqilun na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا هذه الحياة الدنيا إلا لهم ولعب وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لاح ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون الله تبارك وتعالى يقول ولئن سألتهم da za ka tambaye su ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man nazzala minas sama'i ma'an wane ne wanda ya saukar da ruwa daga sama fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha ya rayar da ruwa ay rayar da ƙasa bayan mutuwarta la yaqulunna Allah lalle za su ce Allah ne qul alhamdulillah kace godiya ta tabbata ga Allah bal aktharuhum la yaqilun sai dai da yawa yawansu ba su da tunani wa ma hazil hayatid dunya wannan rayuwar duniya ba komai bace face illa face lahun wasa ne gafala ne wa la'ibun da wasa wa inna dara al-akhirata haqiqa rayuwar lahira lahiyal hayawan ita ce rayuwa wanda take matabbaciya gidan duniya shine gidan lahira shine rayuwa law kanu ya'lamun da sun kasance sun sani Allah tabaraka wata'ala yake cewa da zaka tambayi kafiran maka da sauransu wane ne wanda yake saukar da ruwa daga sama ya rayar da ƙasa bayan mace wata bayan ana kamar irin wannan lokacin da muke ciki ana zafi ƙasa ta yi fako in Allah tabaraka wata'ala ya saukar da ruwa aka je aka yi huda ko aka yi aka je aka zuba kai aka yi noma dai sannan su fitar wane ne wanda yake da karfin yin haka Allah ne tabaraka ta'ala ka je ka dauki bayar wake kwara uku kawai ka ka saka ta wani wajen ma ba su wuce kwaya biyu ba amma iko na Allah tabaraka ta'ala sai ka je ko wake ko masara sai ga sun fito da zaren garniya tasu sun fitar da ice sun fitar da 'ya'ya masu yawan gaske kuma abin da zai baka mamaki kamar yadda aka sani a lokacin da za ka ɗauki wannan ƙwayar ka saka ta a ƙasa kafin fata fita ta fito da wannan ainihin masarar ko waken sai fa ta riɓe bayan ta riɓe sannan idan ta tashi ba fito maka take da wannan masarar ba ko kuma ta fito maka da wannan waken a'a sai ta fito maka da wata sai ta ja jijiya ƙasa bayan ta ja jijiya ƙasa nan sannan ta fito ta fito da tsirranta sama sannan kuma ta zo ta fara fitar da ƴaƴa kai dai ka san haka ba wai yin ɗan adam bane lalle ko ma wa- ko ma menene wanda akwai wani abu na daban akwai wani kudura ta daban akwai wani hikima na daban da yake aikata wannan abu to wannan hikima na daban din wannan kudura na daban din shine Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa a a manzo Allah tabaraka wa ta'ala ya ce manzo Allah ya ga musu da zaka tambaye su wane ne yake yin haka la yaqulunna Allah za su ga maka Allah ne a tafsirin mu na shekaran jiya mun kawo ayoyi da dama waɗanda suke nuna cewa kafirai fa su sun yarda akwai Allah su dai su gangatawar annabtakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan ake yin ta da su a qul man rabbus samawati was-sab'i wal ardi arshil azim sai ka tunani suna cewa ne sai qulna Allah ai Allah ne qul man bi yadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun سيقولون الله أما قلت أنك قارون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون to saboda haka sun san akwai Allah tabaraka wataala ba sa kokonton akwai Allah dukkan su sun san Allah shine makaji makaji tabaraka wataala kuma sun san cewa shine wanda sun san cewa shine wanda ya samar da samammu baki daya kuma sun san cewa Allah tabaraka wataala shi ne mamallaki na gaske ba sa kokwanton haka baki daya kai hatta fir'auna da yafi kowa taurin kai yake cewa ana rabbukumul a'ala shi ma ya san cewa akwai Allah tabaraka wa ta'ala ba shi bane ba saboda me idan muka duba can ayya wa nada fir'auna fi wa nada fir'auna fi qaumi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi lanharu tajri min tahti afala tusirun ayaka ya ga mutanansa ya ku jama'ata wai ba ni ne nake da mulkin misra ba me yasa yake mulkin duniya ba ai ya san ba shi bane yake da wannan mulki na duniya ya san cewa iya abin da ya mallaka mulkin misra ne kuma shi ma wannan mulkin majazi ne amma haƙiƙanin mulki na Allah ne tabaraka wa ta'ala kuma mutumin da ya mulki iya misra ina shi ina zai ce shine Allah mutane baki daya ga ubangiji wanda shine ubangijin sammai bakwai da kasai bakwai kai hatta in ji shawar ibrahim sallallahu ta'ala an karkashin wannan ayar yana cewa yanzu idan ka yi duba da america da russia su ne mafiya ƙarfi daula da kafa kowane ƙarfi a duniya a yanzu kuma ina tunanin har a yanzu ma ko su ne wanda suka fi kowa ƙarfi a wannan su ko da yaushe ƙoƙarin da suke yi in ji shawar a shekarar da ya yi wannan 1960s kenan su ga yaya za su yi su je su kai da sama ƙarshen zuwa wajen suna ji a mun ne ko duniya wata ne ko mars ne ko shine kashin inda suka kai amma a aikin da sun yi kokari su tafi saman nan daga nan za su gane cewa ba su ne mamallakan mutane ba tan da iyakacin su rayuwar su ta nan duniya ne ashe wanda inda suke so su je akwai akwai waɗansu halittu wanda suke da mamallakin su to su sani wannan wanda ya mallaki halittun wannan saman nan da na kasan duk guda ɗaya ne shine a wasakan Allah tabaraka wa ta'ala san dai sun san ba su suka kirkira ta wannan ba ai shi sai ya kasance musu suke so su je a a su je ga wannan sama kuma har yanzu sun sun wahala sun gaji su je ga kololuwar inda suke bukata daga nan wajen ya kamata su yi yakini san cewa ba su bane mamallakin da a mun san Rosha tana daga cikin waɗanda suke da aƙidar cewa babu Allah baki ɗaya cewa ba ba ba wani Allah har suke cewa idan har akwai wani ubangiji da za a ce shi ne mamallaki ya ƙaji mutane babu sai dai a ce sun yadda akwai wani wani wani spiritual power akwai wani non-physical ƙarfi wani ƙarfi da ba a gani wani power da ba a gani da yake juya halitta shi ne sai Allah ta'ala ya ba ta amsa ce wannan ƙarfin da kuke tunanin da ba a gani to shi ne Allah eh a mutu dai su go yace to shi ne shi ne Allah wannan kenan hatta su ba su ne wanda suka fara zuwa ina ji ɗan ƙasar su ne fara zuwa a yi duniyar wata ko wanda aka fi wanda ake kira da yuri menene alexeyevich gagarin ne shi ne wanda ya fara zuwa a duniyar wata 1961 kenan ya je duniyar wata ya yi kusan zama da tsayuwa na kusan minti 48 to da ya dawo sai khrushchev wanda a shi khrushchev nikita sergei shi ne sakatare na farko na communist party of the soviet union ya tambaye shi ya ce mai me ka gani a wajen sai ce mashi ni dai ina tunanin ubangijin nan da musulmai suke cewa akwai shi gaskiya ne fa saboda abin da na gani a wajen dole akwai wani wanda yake yake juya wannan halittar ubangijin nan da musulmai suke cewa ba a ganin shi akwai shi sai ce maza ja bakin ka kashe kar ka sake ka imani da wannan magana na ce to shikenan na yi ban imani saboda haka sai Pope John Paul Paparoma na hudu na wannan lokacin shi ne fafarma na hudu a wannan lokacin ba cista kenan wanda ya yi a wanda ya rayuwa daga 1963 zuwa 1978 ya gayyace shi fadarsa shi ma ya mai irin wannan tambayar ya ba shi amsa ce ni fa ina tunanin cewa fa anya ubangijin nan da musulmai suke magana ba akwai shi ba kuwa saboda wa'in abubuwan da na gani suna nuna mini cewa lallai akwai wani extraordinary power wani spiritual power da yake juya universe din nan namu da sauran planet yace ka ja bakin ka ka shi kaka imani yace to gaskiya ne ban imani ba dama Allah bai san imani ba ko fi qulubihim maradun fa zadahum Allahu marada kuma man yahdi man yahdi Allah fa huwa al-muhtadi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya shirya shi ne hakikanin shirye wannan kenan ga mu'jiza nan ta bayyana a gare su ga ayoyi nan ya bayyana a gare su maimakon ya ƙara musu imani bai ƙara bai sanya cikin imani ba sai dai ya ƙara sanyawa waɗanda suke musulmai imani shi sa lokacin da aka aka wannan aka yi wannan aka yi aka kungu a fulu ake cin shi ko aka yi wannan shaibayin sallallahu ta'ala da kansa ya rubuta bidiyo takarda ya rubuta wasiƙa zuwa america ya ce ina taya ku murna akan cewa an samu an samu an je duniyar wata amma wannan murnar da nake muku shine ina so ku san cewa idan har kun yadda akwai wani wata irin na'ura da za ta iya ɗaukar ɗan adam zuwa sama to lalle kuwa kan ku yi mamakin cewa dan an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya wuce sammai bakwai ya wuce ya wuce al'arshi ya wuce kursi ya je ya gana da Allah kaku mamaki san da har ku iku mutane kuna da karfin da za ku za ku hada za kuna da karfin da za ku hada na'ura kuna da karfin da za ku hada na'uran da za ta kai mutum zuwa duniyar wata to sai kuke tunanin Allah ba shi da karfi da zai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa a a a a watakan ainihin abin nan duniyar da babu kowa ba komai sai Allah tabaraka wa ta'ala ko basara yashqul hujba duna muzahimin wala hajimun illa tasanna lahu litu wa aina ibn minza wa aina kalimuhu wa aina allazi naja wa masjidul hutu inji shi Ibrahim sallallahu alaihi yana cewa taraka ruqiyan mustahilan li ghairihi da na fatadalla nila khaira hibai manzon Allah yayi wani irin hawa hawa wani hawan da ba zai yi wannan annabi ya samu irin wannan ba da na ya kusanci Allah tabaraka wa ta'ala fatadalla ya ƙara samun kusanci ya ƙara ƙara samun kusanci ga Allah nila khaira hibai ya samu fi kololuwar a mafi kololuwar kyauta kamar an tambaye shi wani irin kusanci ya ce a ai san da Allah ya ce Usman da na fata Allah bai ga mana da kusanci yake ku yaduwa yadda ko ina cewa da na fata da Allah duna kaifin fa innahu taqasara an hazainika aljaburutu manzo Allah sallallahu alaihi ya kusanci Allah kusancin da ba za ka iya faɗan yaya irin kusancin yake ba zai iya yiwuwa ba ko mala'iku su san irin wannan kusancin wannan kenan qul alhamdulillahi ka gode wa Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ka gaya wa duk wani musulmi ya gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya san cewa Allah shine mamallakin sama shine mamallakin ƙasa shine mamallakin abin da ke tsakanin sammai da ƙasai din sai dai bal aktsarahum la yaqilun da yawa yawan mutane ba su da hankali da za su iya kirgado su iya gano hakikanin wahdaniyar Allah tabaraka wa ta'ala wa ma dunya wannan rayuwar da ta zo ta ɗimota su duniyar nan da ta zo take yaudarar su take hana su su gano haƙiƙanin addinin gaskiya gaba ɗaya rayuwarta ba komai bane face gafala da wasa baki ɗaya da za su yaƙuri su ba Allah tabaraka wataala wa inna daral akhirata haƙiƙa gida gida na lahira gida na lahira shine haƙiƙanin rayuwa law kanu ya'lamuna da sun riga da sun riga sun sani wannan rayuwa da take yaudarar su ta duniya da sun san cewa ta layi da ta ba sai da sun bar wannan shekara na duniya sun nemi sun nemi lahira ko a ita rayuwar lahira ba kiɗe rayuwa ce babu zancen abin da ake ake nufi da mutuwa ko duk abin da yake cikin lahira abu ne da yake raye har wa'annan abubuwan da kuke ganin sandararren abubuwa ne a wannan rayuwa ta mu ta duniya wanda suke raye a wanda suke matattu to a rayuwar lahira idan muka koma dukkan su za su kasance ababa ne waɗanda suke da suke cikin rayuwa baki ɗayan su saboda ka duk abin da yake cikin layin abu ne wanda yake mai rai Allah tabaraka wa ta'ala yana da a cikin ƙudurarsa da hikimarsa sai ya kawo mu duniya sai ya sai makance mu da hikimarsa ya muna sutura mu yanzu a haka muna cikin abin da ake cewa su alimin hikimati wata duniya ce ta hikima dukkan abin da muke ganin nan duk wannan rayuwar ta duniya da muke gani muna yi rayuwa ne cikin hijabi muna yi rayuwa ne cikin bayan hijabi saboda me mun ga ba muna ganin Allah ba mu ganin Allah ba mu san yadda mu ga Allah kuma domin la tudrikul absar ko al absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir sai dai abinda ita mun san cewa tan da aka aje sama nan shekaru aru aru tan da aka aje kasa nan shekaru aru aru to tabbas mun san cewa inda yin dan adam ne da sun kare سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد to a cikin rayuwar mu ta duniya da waɗansu abubuwan ban mamaki da muke gani su suke ƙara tabbatar da imanin mu cewa akwai Allah kaga kenan da abubuwan nan sutura ne da abubuwan nan wani hijabi ne amma ta cikin su muka fahimci Allah daga lokaci waɗannan sun sha makance mu mu samu hakikanin sanin Allah amma daga lokacin da aka ce yau mun mutu mun tashi Allah ya sanya mu daga cikin aljanna muka yi duba zuwa ga Allah ya musanto ga ga ainihin rayuwa nan ta gaske ko min lazina ahsanul husna wa ziyada kenan a lokacin da ɗan aljanna za su dinga duban Allah tabaraka wa ta'ala amma a yanzu duk waɗannan abubuwan da suke duniya su ne suka shagaltar da mu daga barin sanin hakika sanin Allah tabaraka wa ta'ala amma daga lokacin da aka ce yau lahira ta bayyana to wannan alimul hikmatin ya yanke duniyar hikimar nan ta kare abinda zai bayyana shine qudratul ilahiyya albahira wato kan qudrar Allah mai karfin gaske mai kimar ita ce ta bayyana a wannan lokacin shine kowa da komai zai kasance rayayye kowa da komai zai kasance rayayye ita rayuwar duniya ta fi rayuwar lahira ta fi rayuwar duniya har Allah ta fi ta jin da ita fi ta komai da komai ita wannan rayuwar ba komai wacce ba sai gafala da wasa da da da mancewa shi yasa aka karbo daga wajen babban malamin nan na duniya wanda ake kiran shi da Malik bin Dinar ai an san Malik bin Dinar ko mun yi maganar sa a cikin karatunmu na tafsiratul anani yana cewa ita duniya da layira yadda za ka kwatanta misalin duniya da layira ita duniya kamar wani dan wani dan turbaya ne ka dauko shi daga ƙasa ita kuma a ce maka lahira gol abin nan gol ne ko ka kiran shi da diamond duk abin da ka san ka dauko shi da ƙasa mai narkewa ne mai karewa ne mai lalacewa ne amma mun taba ganin inda aka ce gol ya kare ya lalace mun taba ganin duk wutar da ake zubawa gol duk wutar da ake zubawa diamond shi ƙarin wutan ma shi yake ƙara mai kyau ƙarin wutan shi yake ƙara shi yake ƙara bayyana shi ko to haka rayuwar layira take duk muna ƙara tafiya a layiran jin daɗin yana ƙara ƙaruwa rayuwa tana ƙara yalwatuwa rayuwa tana ƙara ja babu zancen wani wahala babu zancen wani mutuwa babu wani zancen rashin jin daɗi ko ƙosawa baki ɗaya shi sa Allah ya gaya mana wala ta tu khairun wa abqa lahira ita ce mafi alkhairi kuma ita ce mafi wanzuwa so da ya fajar Allah ta'ala amin yake cewa ka kadarta a ce maka ma yace ko a hankali abinda yake ba wanzaje bane ba abin da yake ba wanzajje ba ne ba ko da ba shi da kuma mai rai ne da abin da yake wanzajje ne mara rai wanda abin da yake wanzajje ne mara rai akan abin da yake ba wanzajje ba ne mai rai saboda zai mutu wata rana ko ba daɗe ko ba jima ina kuma ga abin da yake rayuwar lahira abu ne wanzajje da wamamme mai rai da ba zai kare ba har abadan abidina shi yasa wala ta khairun wa arka tare duk wannan alkhairi na lahira akwai kuma abin da ya fi da alkhairi in ji shi ibrahim ya ce abin da ya fi lahirar nan alkhairi shine ai wa hadratun lahi khairun min al-akhira ita kuma halarar Allah ka samu ka riske halarar Allah tabaraka wata'ala ta fi daɗin lahira ta fi lahira wanzuwa ta fi lahira alkhairi shi yasa muka ji abin da Allah ya ce wallahu khairun wa abka Allah tabaraka wataala shi mafi alkhairi shine mafi ne wanzuwa shi yasa zaka ga sufaye idan suka samu wannan shaɗi daga wani abu da ya bayyana gare su na daga girman Allah tabaraka wataala wanda suke kiran abin nan da mushahada daɗin da suke ji kai sai ka ji suna suna ce maka sufa wannan daɗin da suke ji ya fiye musu samun aljanna idan suka samu wani buɗi daga hadirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ji suna faɗin irin wannan magana baka ji shoyi zai sallallahu ta'ala anhu ba da soyayya ta shi tattika a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aka ringa ba shi buɗe buɗe a cikin hadirar manzon Allah sai yake cewa walaula tizadu bil jinani bi nurihi lama hanna nawal khulbi kullu mubasari yace ba daban a ce wai a jin duk daɗinta da hasken manzan Allah da ƙanshin manzan Allah ta daɗe ba amma da a ce hasken wani ne ba manzan Allah ba da a ce ƙanshin wani ne ba na manzan Allah ba ni dai a irin nawa tafiya lama hannan nawal kulzi kullum kullum basari duk wani mai hankali duk wani mai kaifin basira ba ma zai ne ba aljanna ba to saboda me manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine sani tunanin wujudi saboda haka halifan Allah ne ala ilahi to saboda tun da ya kasance halifan Allah la'aki samun jin daɗin soyayyarsa ta mafi aljinar daɗi amma wannan kawai shauƙi ya nan wannan mukami ne na sufa ya ta yi kai idan ba su kai wannan mukamin ba ka ƙura ka bar musu nasu ka ci gaba da neman irin naka daidai wa daida amma mu dai kamar ganin ba abin da fi manzo Allah daɗi na shakin walare ne wannan kenan fa idza rakibu fil fulki فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجيهم إلى البر إذا هم يشركون نعم الله تبارك وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون فإذا ركبوا في الفلك sai ka gan su su kafuran nan Allah yana so ya tabbatar maka cewa fa sun yadda sun san akwai Allah amma su yi imani ne sun ƙi fa izara ta bufi kulki idan su kawo kan jirgin ruwa da awullaha mukhlisina lahu dina sai kaga suna yin addu'a suna roƙan Allah suna masu kaɗai ta addinin da Allah bautar da Allah su kai suna ga eh tabbata da Allah falamma najahum ila albarri idan Allah tabaraka wa ta'ala ya dawo da su akan akan doran ƙasa idahum yushrikun sai ga sun dawo suna masu yin shirka yaya shine kafirai idan suka shiga cikin jirgin ruwa suna tafiya sai aka samu wani dan matsala igiyar ruwa ake tauta ko igiyar ruwan nan tauta tana neman ta fyaɗe jirgin aka shiga cikin tashin hankali to cikin tashin hankali nan da idan aka shiga sai su ɗibo sai su gida suna kiran Allah Allah ka abin nan ɗinmu Allah ka kautar da mu Allah ka taimake mu ko menene wallahi an ja kuma Allah tabaraka ta'ala gama cikin dai suratul Isra'i shine wanda yake fito da su daga yake tsamatar da su daga daga jirgiru daga cikin ruwa lokacin suka shiga imaucewa sai dai idan Allah ya dawo da su akan wannan shikenan sai su dawo su ci da kafircewa Allah tabaraka ta'ala su ci da yin tumbere da rashin mutuncin da suka saba a cikin rayuwar duniya har Allah tabaraka ta'ala yake cewa afamintumu an yursa alaikum hasib afamintumu ko an yi sa'alakun hasiban ko shin sun aminta ne da idan suna tunanin idan Allah tabaraka wata'ala ya tsayar da su daga wannan ba zai iya turo musu da wata iska suna zuwa ƙasa ba ta halakar da su ko kuma a wani zai aminci an yi ido kun fi sa'ati na burako risla alaikum qasifan min ar-ri fa yugrikum bima kafartum thumma la tajidu lakum alaina bihi tabi'an to ba ku tunanin Allah tabaraka wata'ala ya dawo da kudin rusul alaikum qasifa min nabi ya kawo muku wani wata irin iska mai karfin da za su ta halakar da ku sannan ba ku samu wani zai taimake ku sai Allah ba ko kuna tunanin kowai wayo kuke yi wa Allah kuma fa mai kan mai tunanin wani abin ga ga ga ga ainihin kafirai kaɗai ya tsaya har in zuwa musulmi za ka zo ka kai da wani musulmi a lokacin da yake cikin tashin bala'i yake yake cikin bala'i ne kuma lafa cewa ka tafi shi hmm? talauci ya mai katutu duniya ba ta mai daɗi duk inda aka buga aka rasa duk inda aka buga an rasa sai ka ga cewa ya kai sai ka ga cewa yana yana wata kan ainihin roƙon Allah ya fi kowa yin addu'a ya fi kowa tsayawa a fadar Allah tabaraka wa ta'ala da addu'i hmm ba ba sai aka kai kwanci ba da wannan yake kwanci yawa ya rawo hmm kada ko to saboda haka yafi kowa yin sallah yafi kowa yin azumi yafi kowa tsayawa daga lokacin da Allah ya dan buɗa mai kasuwar ta fara da shikenan sai ka neme shi a sawun sallah ko a sawun hudu ne ma bayan sai ka gan shi cewa duk inda yake wajen shagala shine yake shine akan gaba a gurin duk inda wajen shagala yake yana kan gaba to kaga wannan yana kwatanta irin aikin waɗannan فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون shi kuma wa'annan idan Allah ya tseratar da su daga cikin damuwarsu sai ga mutum ya dawo yana ta yana ta sheke ayyuka to wai shin yana tunanin Allah ba shi da iko da ƙarfin da zai dawo ya ƙara da dukiya ta fashi da ai ai kamar wanda wanda wanda zai yi haka tunaninsa shine tunanin yaro karami wanda yake tunanin cewa bari ya boyar wa babban ya abin da ya zai yi mara kyau idan ya dawo sai ya ga iyaye na sai ce wallahi ba ni ne kaza ba aran a shugaban ko na sai ce wallahi ba ni ne kaza ba to wannan kenan to haka su haka su ainihin mushrikai suke amma ba san cewa Allah tabaraka wataala shine ubangijin sammai shine ubangijin kasai shine ubangijin ruwa shine ubangijin doran kasan baki daya نعم يكفي ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون ليكفروا الله تبارك وتعالى يقول آرسوا su ci gaba da kafircewa bima atinam daga abin da muka kawo musu na ni'ima Allah ya ni'intar da su suna cikin jirgin ruwa sun tafi za su je su yi fataucin su wal yatamatta'u ka kyale su ci da jin daɗi da bautawa gumakan da suke bautawa fa sawfa ya'lamun da sanu za su sani duk mutumin da yake tunani zai yi wa Allah wayo ba zai yi bane na awalam yarawanna awalam yarawanna ja'alna haramana minan wa yatakhaffaqu an-nas min hawlihim أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون أولم يروا أولم يروا أنا جعلنا حرمنا منهم ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون يا رسول الله كجاء متنا مكنا أو ويشم بس جني بني كوب سني با أنا جعلنا حرما آمنا من سن يا موسى ونن غري ناسو na maka ya kasance harami ne amintacce mun faɗi addu'ar annabi ko وإني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا لكم إطلاق فاجعل أفئدة من الناس تهوي تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون نعم maka sanya musu gari ya kasance gari ne amintaccen gari wa yatakhaddafu nasu min hawlihim alhali gefannin maka gefannin garuruwan nasu gashi nan ana zuwa ana kashe mutane ana yakan mutane ana riwato mutane amma su ba a shigo su su ba a shigo su تنتني الدعاء ده النبي إبراهيم ربنا وجعل هذا البلد وجع بلدا آمنا الله كسنيا wannan gari ya kasance amintacce tun daga wannan lokacin garin da yake amintacce har zuwa yanzu har lokacin da ashabul fil ko suka zo su amra da kai suka zo su su kawo su zo su rushe Ka'aba sannan su ce maka da yaki da suka tashi abin da suka fara yi da da ya to tare da kunzumin jama'arsa da wannan giwan nan taka domin ya zo ya rushe Ka'aba sai ya fara kare dukiyoyin su a watakan ainihin Abdul Muttalib ya kame dukiyoyin su da sirakuman su da awakai da tumakansa yayi sansani a abin nan a ainihin wajen Madina a afwan wajen Makka saboda haka Abdul Muttalib da ya je wajensa don ya tattauna da shi baya jin yarensa aka kira wanda zai kafinta yace naji an ce ka zo ne ka kwashe mana dukiyoyinmu da abin da ni kuma na zo ne in karbi ko in karɓi fansar dukiyoyinmu da ka ɗauka sai ya ce a ga abu ɗalibi ni abin da kake magana yana bani mamaki ka zo ka yi min wata magana da magana tana bani mamaki kamata yi a ce zuwa kai kamata yi a ce ku ɗauki yaran ku ba kuna ɗauki hankali na ku ɗauki su ya ce kamata yi a ce zuwa kai ka gaya man ka nemi roƙo a wajenmu cewa kada mu zo mu lallata maku wannan wajen da kuke yin bauta abin da nabi sai ya murmushi ya ce mushi a'a dukiyoyin wa'annan da ya raƙuman dukiyoyinmu ne namu shi ne muka zo mu nemi fansansu amma shi kuma wancan ɗakin da ka zo za ka rusa na Allah ne shi kuma Allah shi zai kiyaye abin saboda aka ya ɗauko dukiyoyinsa ya turo su gida ya zo ya tsaya yana kallo da suka zo abin da ya faru ya faru ko idan suka fuskanci da suka fuskanci fil ɗin me sunan fil giwa idan suka fuskanci giwan zuwa ka'aba sai sai sai sai ta ki tashi amma an fuskanci wani gari wani waje wanda ba a kawo ta tashi ta tafiya har Allah ya saukar da irin ababil suka zo ne suka halaka su to wannan amina ɗin bai ishe su ba mutanen maka ƙurayshawa su duba su ga yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya kiyaye musu wannan garin alhali sauran garuruwa ga suna ana fita a je a yaƙi jama'a a je a ebo dukiyoyin su a je a ƙwato jama'a su wannan kaɗai ya ya ishe su su gano cewa Allah ya yi musu nima asabil ba'il yu'minuna shin za su ci gaba da imani ne da ƙarya suna imani ne da gumakansu su lata da uzza ɗaya da manata wa bi ni'matillah yakfurun alhali kuma suna kafircewa ni'mar Allah suna cewa Allah tabaraka wa ta'ala da ya amintar da su tare da shi kamar da suke yi ko da yake ba su ya duba ba yana duban cikakken bawan sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zai bayyana a cikin su na'am
ومن أظلم ممن افترى على الله على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين نعم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين ومن أظلم باب وان وان دي في ذالين تكرسا أرايوانا تدنيا ممن افترى على الله كذبا fiye da wanda ya ƙaji ƙarya a wajen ya ƙaji ƙarya a game da Allah tabaraka wa ta'ala har yake ganin cewa ya ce Allah tabaraka wa ta'ala yana da kishiya kuma kishiyoyi nan nasu su rasa wanda za su ɗauka a matsayin kishiyar Allah wai sai gumakan da suka sassaƙa da hannunsu sai gumakan da suka sassaƙa da hannunsu aukar zo bil haƙi ko kuma mutumin da ya ƙaryata alhaƙu mutumin da ya ƙaryata alhaƙu gaskiya wace irin gaskiya annan malaman tafsiri suka ce annabi wani suka ce littafi mutumin da ya karyata lamarin manzan Allah a shi shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shine alhaqu kuma Qur'ani yana zuwa da matsayin haqu haka zalika a a a a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kasancewa a haqu baka ji ba ولولا أن تصيب مصيبة بما قدمت سيدنا فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع بآياتك ونكون من المؤمنين في الله يأتي فلما جاءهم الحق من عندنا لوكتين da gaskiya ya zo musu daga wajen wa kenan sayyidul wujudi wa alamul shuhud maulana rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna ƙaryata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa'annan mutane biyun nan sune wanda suka kowa zanta kansu mutumin da ya sassaka abu ya ɗauke shi a matsayin wani abokin tarayya sai Allah saboda mai Allah ya ce haka nan shine a ayoyin da suka wuce kaɗan da muka faɗa mun faɗa Allah ya ce ya ce mana idan ka tambaye su wani ne ke sokar da ruwa daga sama ya shayar da ƙasa ta da tsirrai za su ce maka Allah ne amma kuma sun ɗauki sun ɗauki gumaka a matsayin Allah me kenan in an tambaye su to kun ce Allah ne mai wannan gumakan sai ce ma na abuduhu illa li qaribuna ila Allah zulfa ai ba wai muna bauta musu a matsayin Allah bane a muna kan kafa da su ne su ne tsarin mu zuwa ga Allah gunje abinda ka sassaka da kanka to eh kenan na biyu wanda ya fi zalunta kansa inji Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mishi wannan farin jakada ka zalunci kanka ka ƙi bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka karyata abin da yazo da shi lamma jaa lokacin da yazo da abin littafin kenan alaysa fi jahannama maswal lil kafirin shin ba a ganin cewa jahannama lalle haka jahannama ita ce wata kan makomar kafirai na'am والذين جاهدوا فينا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا waɗanda suka yi ƙoƙari a cikinmu lanahdiyannahum subulana lallai zamu zamu shirye da su zuwa ga tafarkinmu wa inna allaha lama almuslimin kuma haƙiƙa Allah tabaraka wata'ala yana tare da waɗanda suke masu kyautaye masu kyautata masu kyautatawa a cikin rayuwa anan Allah tabaraka wata'ala yana faɗa duk duk mutumin da yayi kokari a cikin haƙƙin Allah yi kokari a cikin bin Allah tabaraka wata'ala to tabbas Allah tabaraka wata'ala ya mai alƙawari cewa zai shirar da shi zuwa ga tafarkinsa amma bai ce lanahjannahum sabilana ba sai ce lanahjannahum subulana za mu shaida shi zuwa ga tafarkuna ko tafarkunan mu tafarki daban-daban daban-daban bi ma'ana duk wanda ya kokari a cikin Allah da cikin lamarin Allah Allah tabaraka wataala zai shaida shi zuwa ga hanyarsa shi yanzu wannan sura mun yi magana ta yi magana akan jihadi idan muka dauki jihadi kamar da shugaba Nabi sallallahu ta'ala amma yake cewa jihadi da ake yi da takobi da jihadin da mutum yayi da da zuciyarsa da shedan eh wato kan jihadul asghar da jihadul akbar duk wannan mashakka wahala da mutum yayi to Allah tabaraka wataala idan yaga kana kokari wajen yakan zuciyarka sai Allah ya shirye da kai ya taimake ka bi ma'ana dai abinda Bahaushe yake cewa ka tashi sai Allah ya taimake ka kenan shine abinda wannan aya take nuna mana take take yin magana akai ko da yake mutane za su iya cewa to ai gashi mun ga mutane da yawa waɗanda suke Allah ya riga ya ce duk wanda ya kokari za mu taimake shi sai ce ga mutane da yawa nan wanda ma suke mutane ne wanda suke ko kafirai ko ko mutane suke mutanen bid'a suna kokari amma har yanzu Allah yana tabar da kokarin nasu Allah bai taimake su ba sai mu ba su amsa in shi Ibrahim yace sai mu ba su amsa muke ba ku ji me Allah yace ba wallazina jahadu fina yace da ya ce wanda zai jihadu kawai wanda suka yi ƙwari za mu taimake sai ku sai ku ce yaya ba a taimaki kafirai ba yaya ba a taimaki ma'abota bata ba ko waɗanda suke ma'abota bid'a a'a waɗanda suka yi ƙoƙari a cikin lamarin Allah su ne waɗanda Allah tabaraka wata'ala bi ma'ana shi fa wannan ƙoƙarin da ake magana akai wannan ƙoƙarin da ake magana akai ana maka magana ne akan tashin farko sai ka fara gyara aƙidarka bi ma'ana ka inganta imaninka da aqidarka ka fuskanci Allah tabaraka wata'ala kuma duk abin da zaka yi shi kai shi saboda Allah abin da Shehu Ibrahim ya bada amsa kenan 1963 lokacin da Abdul Karim ne ya je tambaye shi wai ku kana ganin menene menene abinda duk wani mai kira zuwa ga addini musulunci zai saka na farko Shehu Ibrahim ce farkon abin da zaka saka idan kana so ikhlasi kai abin saboda Allah kar kai abin don aje a rubuta sunanka daga cikin mutanen da suka musulunci da mutane ɗari kaza shi sa har yau gobe ba a san hakikanin adadin mutanen da musulunci a duniya ba saboda shi bai hakan ba ma da mutane sani har cewa da ake yi ya je ya je ya je ta ya musulunta da mutane dubu hudu a hakikanin abin ya fi karfin dubu sun kai wajen mutum dubu goma to wannan kenan to saboda haka ka inganta imaninka ka inganta ka yi abinka da ikhlasi da jin tsoron Allah tabaraka wataala to wannan shine farkon aikin da zaka idan zaka fuskanci lamarin Allah ka yi jihadi kenan amma ba wai kawai haka kawai ka fito kana bin hanyar ƙarya kuma ka ce wai akan lamarin Allah kake kuma ka ringa sakarai cewa Allah tabaraka wataala zai taimake ka a Allah zai taimake ka ba domin ya ce sai waɗanda suka yi suka yi akan tafarkin namu shine zamu ciyar da su zuwa ga tafarkunan mu to anan Allah ya ce tafarki ya kawo shi da siga na jam'i zamu gane anan ashe tafarki zuwa ga wajen Allah abu ne mai yawa kad yanzu muna cikin zamanin da mutane su zo su kuntata ma su kuntace mana hanya zuwa wajen Allah su ce in dai ba wai abinda malam wani kadai ya zo da shi ba to shi kenan duk wanda yake ba akan wanda yake ba ko dai a ce maka dan bid'a ko kuma masu safa safa aqida masu zafin aqida masu ce maka kai kafiri ne hmm at-takfir akhtaru bid'atin tahdidu salama fi Najeriya ai ta kafirta a'a hanyoyin zuwa wajen Allah suna da yawan gaske hanyoyin zuwa wajen Allah tabaraka wa ta'ala suna da yawa kamar yadda Imam al-Junayd Imam Taifa yake cewa ad-durku ila Allah bi adadi anfasil khalaiq hanya zuwa ga samun tafarkin Allah tafarki zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala yawan su ya kai adadin numfashin halittar Allah halittun Allah tabaraka wa ta'ala baki daya kamar yadda Imam al-Ghazali ya kawo shi a cikin wa'insu daga cikin rasail nashi wa inna Allah lama al-muslimin hakika Allah tabaraka wataala yana tare da waɗanda suke muminai masu kyautatawa zai taimake su a duk inda suke a cikin rayuwarsu ta duniya Allah tabaraka wataala yana nuna mana dai a wannan aya kan cewa duk mutumin da yayi kokari misali ka dauka kace yanzu kana so kai kokari ne wajen neman ilimin addini ko kuma wani ilimi na likitanci dan ka zo ka taimake mutanenka ko kuma wani ilimi na lauyanci don ka zo ka taimaki al'umma musulmi ko kowane ilimin da aka tabbatar zai taimakon al'umma to sai ka saka a ranka kayi ne saboda Allah kuma don taimako to Allah tabaraka wata'ala idan ka haka sai ya taimake ka dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man amila bima alima wa rasahu Allah ilma ma lam ya'lam duk mutumin da yayi aiki da ilimin da ya sani Allah shi kuma zai gada mushi ilimin da bai sani ba haka zalika idan kai kokari kai mai arziki ne ba mai ilimi ba amma kace zan yi kokari in ce da dukiyata wajen neman yardar Allah tabaraka wataala shi kuma Allah tabaraka wataala sai ya talinka maka wannan dukiyar naka ya talinka maka wannan dukiyar naka kuma kana ara samu lada a wajen sa saboda haka shi dan adam idan ya nemi ilimi ko ya nemi dukiya ko ya nemi ilimi ya aiki da wannan ilimin Allah zai buɗe mishi kofofin shari'a kuma zai bude mishi kofofin samun kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala zai samu usuli zuwa ga fadar Allah tabaraka wa ta'ala idan bawa ya tautata a cikin neman ilimin nasa ko a cikin kowane irin aiki na da'a domin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna inna rahmatullahi qaribun minal muhsinina haqiqa rahmar Allah tabaraka wa ta'ala tana kusa ne ga waɗanda suke masu kyautatawa kamar yadda yake maka wa inna allaha la ma'al muslimin to haka zalika inna rahmatallahi qaribun min al muslimin rahmar Allah tana kusanci ne ga wanda suke kyautata lamarin su to wannan kyautayen kyautayen kyautayen da ake cewa wai menene kyautayen nan shi ga Yusuf sallallahu alaihi wasallam al ihsan da ake magana manzon Allah ya fasara shi da ba a bukatar fasara bayan wannan fasara abinda ake nufi daga lokacin da kake neman dukiyanka da lokacin da kake yin da kake neman iliminka da lokacin da kake wata sallarka ko wani azuminka ko wani aiki na bautarka abinda ake so ka saka tsoron Allah shine ihsani kuma ka bauta wa Allah kamar kana ganin shi anta abdullahi ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta wa Allah kamar kana ganin shi idan kai baka ganin shi ka tabbatar cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da kai akwai muraqaba akwai kusancin Allah tabaraka wa ta'ala tare da mutum shi shi kusancin Allah tabaraka wa ta'ala shi ake nufi da wannan ihsani shi ake nufi da wannan ihsani bawa idan ya idan bawa ya tautata ya samu wannan ihsani to zai samu Allah tabaraka wa ta'ala mafi kusanci ne gare shi idan kuma ya samu kusancin Allah to ya samu rahmar Allah dan ya ce inna rahmatullahi qaribun minal muslimin wa innan sune wanda suka samu abinda sufai suke kira da ma'iyatul lahi kenan amma idan ya ci gaba ya karu cikin neman kusanci da Allah to zai zai zamanto ya samu ma'iyya ga Allah fiye da ma'iyyar kanta don haka akwai waɗanda suke mushahadar ma'iyatul lahi karkashin faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum sai dai a cikin su akwai wanda saboda tsaba tsananin kusanci ga Allah tabaraka wa ta'ala ma'iyar ma suna ba su iya ba su iya mushahadarta to amma wannan wani karatu ne mai zurfi sai an koma wajen su fahimci arfakin sa na'am
suratul rum makkiyatun wa tis'un wa khamsuna aya na'am بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون سورة الروم مكية وست أو تسع وخمسون آية سورة الروم وأن سورة آه sura ce ko da yake muna tunanin sanda babu lokaci mu je fasara gobe sai mu faɗi abin da ta kunsa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai wannan sura ta suratul rum ta sauka an saukar da ita ne lokacin da farisa a yan san farisa ina ne ko yanzu ina kenan iraq iran ko Mm. Eh, da rum suka haɗu a yaƙi a lokacin farisa tana eh, daula ce ta majusawa majusai ne ita kuma rum daula ce ta alkitabi dama ba a magana wannan Mm? saboda haka da aka zo aka yi yaƙi sai farisa ta ci galabar rum a wannan yaƙin sai mushrikai suka ringa farin ciki suka ce a shikenan kamar yadda farisa ba sa bautawa wani ubangiji gumaka suke bautawa kuma suka ci galaba ga rum waɗanda suke alkitabi mu ma za mu ci galabar musulmai in haka ne saboda haka sai Allah tabaraka wata'ala yace alif lam mim Allahu a'lam bi muradihi sai yace ko ka ce alifun Allahu lamun latifun mimun maliku na'am gulibatur rum me isa aka ce a wannan fasar na alif lam ya zama to alifun Allahu latifun maliku saboda Allah shine da mallakin kowa da kuma wannan shine ismul jalala baki daya latifu shine mai tausasawa inda zai dawo ya tausasawa musulmai ya tausasawa su ci yaƙi a wannan yaƙin kuma lokacin su ma kuma rum za su dawo su ci wannan yaƙin almaliku kuma shine mulkin da yake aikata abin da ya ga dama shi ya ga dama ya sanya farisa suka cinye rum a yaƙi kuma zai sanya wani lokacin rum ɗin su cinye farisa da yaƙi masai ba ku abin ya fita ghulibatu rum fi adnal ard an ci galabar rum an ci galabar rum farisa ta ci galabar rum a wannan yaƙi da suka yi fi adnal ardi nan can ga ƙasan wannan ƙasa taku yi ma'ana kusa da aljazeera arab kenan a nan wajen mayakan guda biyu suka haɗu a wanda suka yaƙi junansu kuma farisa ta cinye rum da yaƙi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun amma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ku sani su bayan galabar da aka cinye rum aka cinye ta da yaƙi bayan wannan za su kuma dawa su ci su kuma farisa da yaƙi masai ba ku an gane نعم في بدء سنين في بدع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون
نعم بنصر الله بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم نعم في بدء سنين أتكين أن أن أن شكروا lillahi lamaru min qabl wa min ba'd lamari da farko da karshe duka na Allah ne tabaraka wa ta'ala wa yawma idhin a wannan rana yafrahu almu'minuna bi nasrillah mu'minai za su yi farin ciki da taimakon da Allah ya musu yansuru man yasha Allah tabaraka wa ta'ala yana taimakon wanda ya ga dama ne wa huwa azizu hakika Allah mabuwayi ne sarki ne magwayi arrahimu sarki ne mai jin kai bi ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala da ya gaya mana wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun cewa bayan galabar da aka cinye Rom da yaki su ma za su dawo su cinye Farisa da yaki fi bid'i ne a cikin yan kankanin shekaru masu zuwa har Allah tabaraka wa ta'ala yake yake ƙara bayyana mana cewa ku sani lillahi al'amru min qabl wa min ba'd lamarin a wajen Allah tabaraka wa ta'ala yake da ya bawa rum nasara ko ya bawa farisa nasara sai Allah yake ƙara gaya musulmai yake ƙara musu bushara cewa ranar da rum za ta cinye farisa da yaƙi yawma idhin yafrahu almu'minuna bi nasrillahi a wannan ranar su ma mu'mine za su farin ciki da wani taimako da Allah tabaraka wa ta'ala ya musu daman shi Allah ya tsuru man ya sha'u yana taimakon wanda ya ga dama ne huwal azizur rahim Allah sarki ne mabuwayi mai jin kai bi ma'ana wannan ayar fi bid'a ismin din nan ta sauka a a lokacin babu wani mahaluki da yake iya tunanin wai gum za ta iya cin galabar farisa a wani lokacin saboda karfin da farisa take da shi a wannan lokacin ita ce superpower a duniya babu wanda ya kai ta ƙarfi amma kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kawai ka zo ka yi ka sawarta a ce maka mayakan Najeriya wata lokaci zai zo kwanan nan su zo su yi yaƙi da America da Russia kuma su cinye da da da da da Korea hmm? south korea ko Eh, north korea sorry su zo- a haɗa ga north korea ga russia ga america sannan kuma su zo a yi- a yi yaƙi da america kuma a yi yaƙi da nigeria kuma nigeria ta ce kaga wannan abun mustahil Hmm? to saboda haka Allah tabaraka wata'ala ya ce za su ci kuma fi bid'isin a cikin wayansu ƴan lo- ƴan- ƴan lokaci kalilan su ma za su dawo su rama wannan abin da aka yi musu saboda haka da alkur'ani ya sauka ya ba a ayoyin qur'ani suka sauka suka ba da labari akan wannan cewa rum za ta zo ta ci galaba bayan wannan galabar da aka yi bid'isin din nan daga ɗaya zuwa uku zuwa tara shi ake nufi da bid'u duk abin da aka ce bid'u baya wuce ɗaya zuwa tara saboda haka sai sayyidina abubakar ya tafi wajen mushrikai ya je tar da su yana suna ta farin ciki ai farisa ta cinye rum da yaƙi sai ya ba su labari kan cewa da sannu faris rum za ta dawo ta cinye farisa da yaƙi a tsakanin shekara uku sanda su a bidi ko a wajen su shekara uku zuwa tara saboda haka sai ubay bin khalaf yace ƙarya kace a bakin sa can idan haka ne ka zo ka ajiye min wani abu jingina ko kuma mu ajiye ka cici ka cici a lokacin ba a sa- ba a ajiye bet ba a haramta betin ba kenan hmm? ka ajiye idan ka ajiye ni kuma na yadda cewa idan har suka ci ni ma zan baka saboda haka sai sai- sai suka yi rajejeni akan eh, kowa ya ajiye raƙu- raƙumi guda ah, goma goma ko aka yi da aka yi aka sai sai da waka yi da wajen sai da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari gashi gashi gashi gashi gashi abin da ya faru sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai baka san hakikanin abin da ake nufi da bidiyo din nan ba ai wannan bidiyo din ana daga tara ne daga uku ne zuwa tara saboda haka ka koma ka ce mai kololuwar da nan da shekara tara ne da yadda aboka ya koma ya ga mai nan da ya shekara ta ne kololuwar ya ce abai da ya ce to mu ƙara ya koma raƙumi ɗari ɗari suka ƙara ya koma raƙumi ɗari ɗari aka so lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi jira ya yi jira daga maka zuwa madina kuma gashi lokacin shekara tara ba sai ba saboda haka sai shi ubai ya aika wa sayyidina abubakar ya ce ka bani wanda zan riƙa akan idan lokaci ya zo shi zai bani wannan sayyidina abubakar ya ce to shi kenan idan haka ne zai ba da ɗansa ah, abdurrahman shi ne wanda zai bayar idan har lokaci ya yi kan da ni yanzu bana nan Ah, da yakin udu ya fito ya zo za a yi yakin udu shi ma dai har yanzu lokacin wannan yaki tsakanin farisa da rome bai zo ba aka zo aka fito yakin udu da su ubai suka fito yakin udu kuma aka zo aka kashe shi a wannan yakin da aka kashe a wannan yaki aka kashe aka kashe a wannan yakin sai aka riki ɗansa shi abdaman ya riki ɗansa kan cewa to kai ne zaka biya fa abinda babanka ya daura idan lokaci yayi to a cikin wannan lokacin aka zo aka yi yakin haibar shi kuma yakin haibar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ya ya- yayi aiki ne yayi yakin haibar ne bayan ya dawo daga Hudaybiya an yi aka je aka fito haibar to bayan wannan wa- waƙiya ta yakin haibar wani tarihi ma an ce ba bayan bane ba a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke cikin yakin haibar a wannan lokacin ne Faris da Rum suka haɗu suka yaƙi kansu bayan wa- bayan hijirar manzo Allah da shekara bakwai ko a ce bayan wannan saukar waccan ayar da shekara bakwai ba a dai kai shekara taran nan ba lillahi al'amru min qabl wa min ba'd Ah, kamar yadda dai imam al-qurtubi yadda ya kawo kenan lamarin daga Allah yake lokacin da farisa suka cinye rom da yaki a yanzu kuma da rom suka cinye farisa da yaki duka dai lamarin na Allah ne tabaraka wa ta'ala saboda haka da da wannan yaƙi ya kasance daman Allah ya ga mana yawma idzin yafrahul mu'minin a wannan lokacin mu'minai za su yi farin ciki saboda taimakon da Allah zai musu gashi nan Allah tabaraka wata'ala ya sanya an yaƙi tsakanin Rom da da Faris za- yaƙi na biyu kuma Rom ta cinye yanzu Farisa a yaƙin nan na biyu ko da yake Shehu Ibrahim sallallahu alaihi yake cewa a nan mai tafsiri katon shi wa radiyallahu anhu yana rike tafsirin jalalaini ne amma idan yana tafsirin jalalaini idan akwai wani waje da dan jalalaini ya dan samu zamiyar kafa shi ba mai sai mai addu'a ya ce a nan wajen an samu zamiyar kafa amma ga hakikanin abin da yake nan shi jalaluddin muhalli shi haka ya ce a wannan shekarar ba yaƙi ne aka yi na khaibar ba yaƙin badar ne shi kuma yaƙin badar an san bayan shekara biyu ne sai yau shi ibrahim sallallahu alaihi ya ce a'a nan an dan samu tangarda ba yaƙin badar bane ba wannan fatuwa khaibar ne shine a lokacin da rum ta ci galabar farisa a lokacin musulmai suka samu farin ciki farin ciki na farko shine sun samu farin ciki sun cinye da sun ci yaƙi farin ciki na biyu sun samu farin ciki cewa sun sun tawo daga nima farin ciki na uku sun samu farin ciki kan cewa manzala sallallahu alaihi wasallam mutabansa sun baro wajen najashi tare da wa'insu musulmai guda 70 kuma suka zo suka ba manzon Allah labari najashi shi ma fa ya musulunta a farin ciki na gaba tare da haka kuma an kawo mishi amaryarsa ummu habibat bint abi sufyan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta hmm? farin ciki na biyar ko na biyar ko na shida na shida farin ciki na shida sannan ga dan uwansa nan Ja'far bin Abi Talib shi ma ya dawo to a cikin wannan farin cikin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ban ma san da me zan yi farin ciki ba shin zan yi farin ciki da musuluncin najashi ne ko zan yi farin ciki da bude haibar ne ko zan yi farin ciki da galabar da rum suka ci akan akan akan farisa ko kuma zan yi farin ciki da dawowar Ja'far Tayyar ko zan yi farin ciki da kawo min amaryata Ummu Habiba kaga wannan kalmar da Allah ya ce yawma izin yafraul mu'minun a wannan ranar mu'minai za su yi farin ciki bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah gashi ya tabbata yanzu ruman ya sha Allah tabaraka wa ta'ala yana yana taimakon wanda ya ga dama wawal aziz rahim saboda haka rum sun ci galaba manzo Allah shi ma ya ci galabar la jaziratul arab gabaki daya saboda bude khaybar da ake a wannan lokacin babu kuma wani waje a jaziratul arab arabian peninsula wanda yasura wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba bai cinye su da yaki ba daga lokacin da lokacin annabi sai ya sai zaman to cewa dukkan kasashen laraba suna karkashin suna karkashin tutar musulunci annabi sai ya fara aika da wasiƙa yana kiran sauran garuruwa zuwa ga musulunci ya rubuta wasiƙa zuwa ga sarkin Rom Kisra kenan ko a Kisra annu sharwan ja'a Muhammadu sallallahu alaihi wasallam lokacin da wasiƙar manzon Allah ta zo ta zo mishi da ya buɗa ta sai wada kan shafadarsa ya zauna a ƙasa ya zaman da baro ya karanta wasiƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya daura wasiƙar nan a kansa yadda ya daura ta a fuskarsa a fuskarsa yadda ya daura wasiƙar nan akan kirjinsa saboda haka yasa aka hada mai akwati na zinare ya saka wasiƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiyaye wasiƙar annabi ya karrama dan aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya aika da hadiya zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya dauki wasiƙa ya dauki takarda shi ma ya rubuta annabi wasiƙa yace ni na san cewa kai annabi ne na gaskiya sai dai mu muna jin nauyi mu fita daga addinin da mu dawo wannan addini naka sabo saboda haka da aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan labarin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hakika Rum suna da kambi wanda yake daban-daban idan wannan ya tafi wannan zai zo idan wannan ya tafi wannan zai zo yadda suka kiyaye suka girmama wasiƙa ta Allah ya kiyaye su shi bayan sai ce ga suna hayyo su suka gaje da mutane hayyo su suka gaje da mutane Italy kenan har yanzu shi kuma wasiƙa da aka kai wa bayan an kai wannan sai aka kai wajen shi kuma sarkin farisawa kaisara ko to saboda haka da aka kisra kaisar wancan ne kaisara to saboda haka da aka kai wasiƙa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya buɗa shi kuma sai ya kila da bi a cikin wannan wasiƙar ya yaga ta har yayi kokarin ya shaidantar da kan aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da labari ya zo sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya mai addu'a yace mazzaka kitabi mazzaka Allahu dawlatahu ya yaga takaddata Allah ya yaga daularsa kuma haka ya faru Allah ya yaga daularsa ta lalace baki daya wani mutum saboda haka shi sa rum ta wanzu har yanzu za ga cewa kafiran ne dai suke mulkanta Italy ko ba su bane ba su ne suke mulkanta har yanzu su suke mulkanta ita kuma nan ga cikin ta sun zo ta kare yanzu kuma tana karkashin daular musulmai dai ala ayi halin a su da man farisa a zamanin sayyidina umar sayyidina umar ya zo ya yaƙe su maganganun dai suna da kuma gashi wannan lokacin nawa ya zo lokacin namu yayi za mu kwana a nan inda muka daidai Allah ya ba mu ladan in taso gobe mun karasa abin inda muka yi kuskure Allah ya ba mu Allah ya yafe mana Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya sanya mu daga cikin bayin ta intattu Allah ya kawo azumin mu sallar mu na filfilin mu wa'annan damuwa da suke damun ƙasar mu matsalar rashin tsaro da talauci Allah ya kawo da su alfarman za Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba wa sai da lafiya da zama lafiya ya zama da rayuwar ta kyautar dukkan abin ki da shari waɗanda suke neman addu'a gurin mu Allah ya biya mana ya biya musu dukkan bukatun su alfarman za Allah sallallahu alaihi wasallama kamar shi da abin shari'a fatiha ma sa'adul fatiha